أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine mukama ta badi'u zaman al-hamzani a yau juma'a 26 da watan rajab shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 17 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasi na 27 kuma zan mu tashi a mukama ta 24 24 a jerin mukama al-mukamatul maristaniya yake cewa mukama ta garin maristan mukama ta garin maristan al-imam yake cewa haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa da khaltu marastan al-basra na shiga marastan ta garin basra marastan gari ne daga cikin gariruwa na basra na shiga wannan gari wa ma'i tare da ni akwai abu daudal mutakallim abu dauda malamin ilmul kalam shine mai dubi cikin ilmul kalam ilimin aqida ta addini da kuma istilahi na malaman ilmul kalam kokarin sa hankali cikin malaman ilmul kalam wanda al-imamu shafi'i da al-imamu malik su da malamai dai Allah sun tsane su sun kore su akan cewa ilimi ne wanda yake kokarin ba da kariya ga aƙida sa hankali ne cikin baban aƙida kawai takaicewa shi kawai shine sa hankali ne cikin baban aƙida to ina tare da Abu Dawud al-Mutakallim da muka tayi fa nazartu ila majnunin sai muka kallo wani mahaukaci a wannan garin ta akhuzni ainuhu idan shi na kallo na wa tad'uni kuma tana bari na mahaukacin nan muna shiga garin nan ni yake kallo ni yake kallo ya kalle ni ya saddi kan shi fa qala sai ya ce in ta saduku tsere fa'antum goraba in canfi na ya zo daidai in ji mahaukacin nan ku baƙi ne faƙulla sai muka ce ka zalika ai haka ne faƙala sai ce manil ƙaumilallahi abokum su wane ne ku wannan mutanen allah ya san maɓuɓɓugan ilimin ma'aihinku faƙulta sai na ce ana isa bin hisham ni isa bin hisham sunana wa haza abu daudar mutakallim wannan shine abu dauda malamin ilmul kalam faƙala sai ce al'askari wannan al'askari ɗin qultu na'am nace eh shi dai fa qala ce shahatul wujuhu ahluha Allah muna na huskokin ku da masu su gaba daya Allah muna na ku ga maki dayan ku yace innal khayrati lillahi la li abdihi zabi na Allah ne ba na bawan shi ba na bawa ba nan gurin mahaukaci zai musu raddi ne akan mazhabi da aqida ta malaman ilmul kalam da wannan abu daudal mutakallim yake kumshe da ita aqidar abu daudal mutakallim ce zai hallasa mahaukacin ne yake cewa innal khairata zabi na Allah ne ba naku ba dan su sun tahi akan cewa bawa shi yake da zabi akan aikin kanshi babu sa a hannun Allah ciki to ya fara mishi da cewa zabi na Allah ne ba naku ba Allah muna naku wal umuru bi yadillahi la bi yadihi lamari a hannun Allah yake ba a hannun bawa ba wa antum ya majusa hazihi al umma ya ku majusawan wannan al umma ta ishuna jabaran kuna rayuwa a tilas mahaukacin nan duka yana nuni ga shi wancan abu daudar mutakallim majusa ya kira shi da majusawa don saboda suna inkarin kadara suna inkari ta kadara cewa Allah don saboda ba mu'tazile ne shugaban mu'tazila ne abu daudar mutakallim kin kuma mu'tazilawa sun tahi akan cewa kadarar Allah ba ba su yarda da kadarar Allah ba kuma yana musu dalili ne akan cewa rayuwa kuma idan kun tahi akan cewa mu nan gurin mahaukacin nan masail ne zai ba mu na aqida wanda zai su karantar da mu idan kun tahi akan cewa bawa ba shi yake da zaɓi a cikin sha'anin shi ba Allah ba yace to rayu kuma a tilas kuke yin ta kai masassara kai rishin lahiya ka tashi duka wannan zaɓin na Allah ne ba naku ba yace wata mutuna sabaran kuma za ku mutu tilas ba a zaɓin ku ba wata saƙuna ilal maqdur qaharan kuma za a tura ku zuwa ga kadara a dole walau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim ya musu wannan iktibasi da aya yace da kun kasance a cikin gidajenku to da wanda aka rubuta ma aka kadarta ma za su mutu sai sun fito daga gurin kwanciye su yace afalatun sifuna ba za ku yi adalci ba in kana al'amru kama ta sifuna in lamarin kamar yadda kuke siffantawa ne ko mu'tazila wa taquluna wai kuna cewa khaliquz zulmu zalimun mai halitta duhu zalimi ne a nasaba ma Allah cewa shi ya halicci wani abu mummuna azalimi ne in kuka faɗi haka nan gurin yana nuni cewa mu'tazila sun tafi akan cewa Allah ba shi ya halicci ayyukan bayu ba shi yasa bukhari yana da littafi raddi akan su khalqu af'alul ibad halittar ayyukan bayu suke cewa nan suke cewa da a ce Allah shi ya halicci ayyukan bayu kuma cikin bayu akwai mai yin zalunci to he kasance zaluncin nan Allah ya yi shi in aka ce barawo da mazinaci da mashayin giya duka wannan ayyukan Allah ya kadarta mishi to Allah ne yayi idan ku Allah yayi kuma zai kama shi mishi azaba akan wannan to Allah azzalimi ne to wannan shine sai yake musu raddi yake ce musu kuna cewa mahalicin zalunci azzalimi ne afala taquluna ba za ku ce ba khaliqul hulku halikun mahalicin halaka halakakke ne ku yi kiyasin cewa wanda ya halicci mutuwa shi ma matacce ne wanda ya halicci kaza shi ma kaza ne ku yi wannan kiyasin yace a ta'alamuna yaqinan shin kun sani tabbas annakum akhbasu min iblis dinan cewa ku kun himunin addini game da iblis addinin iblis ma ya hina ku qala rabbi bima agawaitani iblis cewa ya Allah dalilin halakawar da kan muni iblis sai ya danganta halakarwa ga Allah cewa Allah ne halaka shi ba shi halakar da kanshi ba yace fa aqarra iblis ya tabbatar ma Allah wa ankartum ku kun yi musu ku mu'tazila da ku da qadariyya wa amana iblis yayi imani anan wa kafartum kun kahurce ya yi imanin cewa Allah ya kadarta mishi hallaka ko kuma kun yi musu ya ce wata ƙoluna kuna cewa kuyyira zaɓi aka ba shi faktara ya zaɓa wa kalla ba haka ba ne fa'inan muktara shi wanda aka ba zaɓi laye ba aji baɗin hu ba zai tsaga cikin shi ba ma'ana da aka ba shi zaɓi ba zai zaɓo ba abin da zai hallakar da shi wala ya fi kawo ainihu ba zai tsakwane idan shi ba wala yarmi min haliki binhi kuma ba zai suka ba zai yi giwa ba ga wanda yake mai aske ɗan shi ya ce fahalil ikarahu illa ma tarahu shin akwai wani tilas babu kamar abin da kuke gani nan gurin mu'tazila suna cewa innal abda khuyyira fi ayyi al-af'ali yaf'alu faqtara ma malat nafsuhu ilayhi la madkhala li ghayrihi fi ikhtiyari fi'lihi yace mu'tazila sun tahi akan cewa bawa an bashi zabi sai ya zabi abin da ran shi ta karkata kuma babu wani wanda ya isa ya mishi shishigi cikin zabin da yayi wannan mahaukacin yana raddi ne zuwa ga cewa su mu'tazila sun yi mummunan wannan kuduri a wannan guri yace wal ikrahu marratan bil mirra al ikra tilasin nan ana yin shi wani lokaci ne bil mirra da hankali zumiratin fastawa yace wa marratan bid dirra wani lokaci kuma da sanda yace falyukhzikum ya bakanta muku rai annal qur'ana bagi da kuma cewa qur'ani mai bakanta muku rai ne yana cike da raddi ga mu'tazila cike da raddi da qadariyya wa annal hadisa yagizakum kuma hadisi yana bakanta muku rai idza sami'tum idan kuka ji Allah yana cewa man yudilillahu fala hadiya lahu duk wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi alhartum sai ku baudi nan Allah ya ce man yudilillahu wanda Allah ya batar yake nuna cewa Allah ne mai batarwa kin ba bawa bai ke batarwa yace wa idza sami'tum idan kuka ji annabi yana cewa zuyat lil ardu an nade mini kasa fa'uritu mashariƙa wa magariba ha na gabas inta da yammanta jihaltum sai ku yi musu sai ku yi inkari ku kiya ba ku yarda da wannan hadisi ba nan gurin mu sani cewa mai sharhi yake cewa mu'tazila ba suna inkarin mu'jiza bane ba ta cewa an nade ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa ya ga gabas da yammanta ba ba wannan yake nihi ba yana nihi ne zuwa ga cewa suna inkarin abin nan Isra'i mu'tazila sun tahiwa akan cewa Isra'i a maholki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba a zahiri ba ne don a ce wannan masafa mai tsawo an takaice mishi a dare ɗaya ya tafi ya zo hankali bai ɗauka don saboda kamar yadda muka ce su masu sa hankali ne cikin babin aƙida sun tafi akan cewa isra'i bai yiwuwa a hankalce hankali bai ya ɗauka ba to sai suka musun wannan hadisi ya ce wa iza sami itum idan kuka ji aka ce uriyat alayyar jannatu hatta hamtu aka ɗaya fismarha an bujiro mini aljanna hannayin niyyar in ciro 'ya'yanta wa uridat alayya nar an bujiro min wuta hatta atkai hatta takaitu harraha bi yadi har sai da nan ji har sai da nan nemi tsari game da zahinta ga hannuna na sa kariya an gatum sai ru'usakum sai ku waye ku abun ga kin kawunan ku ku motsa kawunan ku walawaitum anaqakum ku tankwaso da wuyan ku fasawin giduna ilaika ru'usahum nan gurin su karkatar da kansu nan gurin shine yake ni an gattu ru'usakum sai ku motsa kawunan ku ma'ana kuna yin haka ba ku yarda ba ku yarda ba da wannan abin da aka faɗa wa in kila idan aka ce kenan nan gurin sai su karkatar da wuyan su ba su yarda ba da abin da hadisin wannan da yake cewa annabi alaihi salatu wassalam an bujuro mishi da aljanna ya gani annan nara wa nara mawjudatan al'ana wa jumhurul mu'tazila manya-manyan mu'tazila daga cikinsu akwai qadi abdul jabbar da abu hashim suna inkarin cewa aljanna da wuta yanzu haka suna nan a'a sun tafi akan cewa gobe kiyama he an je ne Allah zai ce ku tsaya a yi su a lokacin ne Allah zai yi su sun tafi akan haka me yasa sun aza shi akan hankali cewa idan har yanzu Allah zai halicci aljanna da wuta ya aje su ba kowa ciki ya zama wasa Allah ko ya ɗaukaka gami da a ce akwai wasa cikin aikin shi duka sanya hankali ne cikin baban aƙida ya ce wa in kila idan aka ce azabul kabri akwai azabar kabari ta tsayyartum kawai sai ku yi canfi ita ma ba ku yarda da ita ba sai ku ji cewa azabul kabri azabar kabari a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa cewa shine jin zahi wanda yake tattara ga jikin wanda ake ma azabar amma su sun yi inkari da bishrul marisi da manyan malaman su na karshe na mu'tazila sun ce azabar kabari kawai canfi ne na mutane ba tabbas bane ba hakika bane ba kinaya ce ga cewa sun yi inkarinta ya ce in an ce azabar kabari sai ku yi canfi kar wani idan da wani ya san mazhabin mu'tazila abubuwan da mahaukacin ne yake faɗa sai ya yi inkari akan cewa a'a wannan abun ba manhajin mu'tazila bane ba a'a da kai wanda yake nihi wasu daga cikin sun tafi akan wannan ya ce wa in kila idan aka ce muku asirat akwai siradi ta gamaztum sai ku yi zumɗe shiraɗi sun tahi akan cewa shiraɗi majazi ne akan aljanna babu ba wani abu bane wanda ake ce ma siraɗi da annabi yake cewa gada ce a tsakanin jahannama da za a hauda su sun tahi akan cewa kawai ba gaskiya bace Allah yana faɗa ne kawai dan saboda tsoratar da mutane babu wani siraɗi gobe kiyama ba su yarda da shi ba yace wa in zikiral mizanu idan aka ambaci mizani qultum sai ku ce min alfirgi kiffatahu sai ku ce gehen nashi min alfirgi daga banza ne ma'ana babu shi shi ma saradi in aka muku magana sai ku ce alfarag shine alhala suna cewa ayyuka da za a auna a gobe a kiyama a sa ayyukan bayu siradin da auna ayyukan dukkan su kinaya ce gami da kawai jumhurin mu'tazila suka tai akan cewa kinaya ce gami siradi kawai adalci ake nihi siradi kawai adalci ake nihi Allah bai bukata sai yayi awo sai yayi wani kaza zai ba kowa sakamakon shi babu wani siradi bisin yarda da shi ba yace wa in zukira alkitabu idan ma'ana yana nihin min alfirgi kifatahu sai ku ce kawai banza ne babu shi shine alfarag wa huwa khalin babu shi wa in zukira alkitabu in an ambaci littahi lauhin mahfuz sai ku ce min alqid da fatahu da fatahu gehen shi an yi shi ne min aljild daga fata in an ambaci kitab lauhul mahfuz haka kuke faɗa alkitabu nake so abin nan qur'ani qur'ani mu'tazila sun tahi akan cewa qur'ani hadis ne qur'ani hadis ne ba kadimi bane sun tahi akan cewa wannan da aka rubuta abin da ke tsakanin takardu tsakanin hata da hata a rubuce na hata kawai siffofi ne na hawadis wannan duka masail ne wanda idan mutum ya shiga mazhabi na malamai na akida na babe na tauhidi zai ga yadda malamai suke zulhuwa su raddi ga manyan wannan in mutazilakin yan bid'o'in na banza yace ya a ada'ul kitabu wal hadisi ya ku makiya qur'ani da hadisi bima za ta dayyartum da me kuke yin canfi abillahi wa ayati wa rasulihi tastahzi'una da Allah da ayoyin shi da manzon shi kuke izgili yace inna ma marqat marqatun ku sani cewa wasu masu hutawa ne suka huto fakanu khabasa da hadisi suka zamana mummuna ne mummuna ne daga cikin malaman hadisi asalinku yake gaya musu asalinku wasu ne suka fito daga cikin malaman hadisi suka kaurace wa malaman hadisi suka hudu wannan mazhabi naku da yace mariqat mariqatun yana nihin jama'a ne da dama suka fito a cikin lokacin Hassan Hassan ko yana Hassan al-Basri yana daga cikin manyan malaman hadisi to wannan wanda suka fito daga cikin a lokacin nashi wufi ne Wasil ibn Aba al-Mu'tazili ya huta Hassan yake cewa ai tazala anna Wasil wa akhazahi huta yake karrar mazhabin shi ake kiran shi da mu'tazil idan ya kauce ma Wasil kuma sai jama'a da dama masu cikin usul suka yi tarayya da shi to suka zama su ne mafi muni cikin malaman hadisi sai kasance yana zama kamar daga cikin malaman hadisi ne aka hudda tsatsa tsatsa ce ta malaman hadisi ta huta ta koma hura ta kirkira mu'tazila fartin shi ya koma ya kafa mummunan farti na mummunan aqida ya hallaka su yace musu makanisul khawarij ku ne yan daudin khawarij ɗan daudin khawarij yana nihin khawarij wanda suka yi huta ga Ali ibn Abi Talib suka ce Ali ibn Abi Talib fasiki ne dan saboda yarar da hukuncin Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari abin da ke tsakanin shi da Muawiya na gardama da rikici Mu'tazila suna kama da khawarij dan saboda yufasiquna ahadul mutanazi'ina suna cewa ɗaya daga cikin masu rikicin fasiki ne amma ba su ce ba wani kawai sun ce dai janibi ɗaya fasiki ne ba su ayyana ba kuma suna mai da shahada shi sai dai su khawari sun tahi akan cewa mu'tazila sun tahi akan cewa batattu ne wancan gehen yace tarawna ra'ayukum illa alqitala kuna ganin ra'ayinku shine kawai kasa kishe kishe yan cewa anta ibn hisham wannan ya kare da abu dauda mutakallim abu dauda mai ilmul kalam yace wa anta ibn hisham kai kuma isa ibn hisham tu'minu bi ba'd kitab wa takfuru bi ba'd imani kake da bangaren littafi ka kahurce ma bangare sami'tu naji labari annaka iftarasta minhum shaytana cewa ka huda wata shaytaniya cikin su kana nihin ka arkai arme cikin mu'tazila cikin su abu dauda mutakallim shi yasa ka maida shi abokinka ya ce alam yan haka Allah an tattakhiza minhum bidana Allah bai hana ka ka niki ka niki dan leken asiri cikin yan bid'a in ka armo diye su ta zamana tana gidanka ba tana maka leken asiri ba yace wailaka kai canka hal la takhayyarta li nuftika baka zabo ma dugun maninka baka zabe inda ka zuba dugun maninka sai cikin mu'tazila mutanen banza wa nazarta li aqibika kan rasa inda zaka duba ma karshenka ka duba inda zaka yi kyakkyawan karshe ka samu diya na kirki sun makala sannan sai ke ce Allahumma abdilni wannan mahaukaci ya ce Allahumma abdilni bi ha'ula'i khairan minhum Allah ka musanya mini wannan mutane guda biyu ka musanya mini mafi alheri gare su wa ashhidni mala'ikatika ka shaida ma mala'ikunka cewa ba ni ba su wannan mutane kala Isa bin Hisham wannan mahaukaci ne gaggaya masa magana daga shigowa marastan al-basra Isa bin Hisham yake cewa fa baqitu sai na wanzu wa baqi Abu Dauda da abu dauda shi ma la nuhiru jawabin ban mu iya mai da amsa dan diya mana raddi akan ahun da muke niyya wa raja'ana anhu bi sharrin muka komo da sharri wa inni la a'rifu fi abu dauda kisaran ina ga kariya a cikin huska abu dauda ya ji cewa wannan mahaukaci ya mushi raddin da bai iya bada amsa ya karaya hatta iza ranar iftiraq har sai mun so mu rabu da ni da shi kala sai ce ya isa ya kai isa haza wa abikal hadisa magana wannan mutum ita ce magana faman lazi arada bi shaidana da ya ce maka shaidaniya me yake nihin cewa kana nihin ka auri shaidaniya qultu sai ce wallahi ma adri wallahi ban sani ba gaira anni hamamtu sai dai ni nayi nihi na zicci an akhadu ba ila ahadihim in nemi aure ga ɗayan su walam uhaddith bima hamamtu bihi ahadan ban gaya ma kowa ba nayi niyya auren wata mace cikin mu'tazila amma ban gaya ma kowa ba ban san bai aka yi mahaukacin nan yana nuna cewa walihi ne ya san ya samu Allah ya sanar da shi ya ce wallahi la af'alu zalika abadan amma ba zan aikata wannan abin ba har abada na hwasa faƙala sai ce ma haza wallahi illa shaidanu wannan ba komi bane shaidani ne fi ashdanin cikin igiya kawai a darmi faraja ana ilaihi sai muka komo gare shi wannan mahaukaci wa waqafna alaihi muka tsaya kan shi faftadara bil maqali kawai sai riga mu fara magana wa bada'ana bi su'ali sai ya fara tambayar mu faƙala yace la'alla kuma asartu ma me yiwa kun tasirantu ya ce an ta'arifa min amri ba an kartuma kusan daga lamarina abinda kuka yi musu kun so kusan ko ni wane ne shi yan maido ku faƙun la sai muka ce kuntu min qabl muttali'an ala umurina kunta ka kasance kahin haka kana tsinkaye gami da lamarin mu hamma abinda na ɗarsa na zuciyata cewa zan nemi aure a cikin su ka bani labari yace walam ta'adul ana ma fi sudurina yanzu ma baka ketare abinda ke kira zan mu ba abinda ke zuciyar mu shine mun zo mu ji wane ne kai fafassir lana amarka ba mu labarin lamarinka waka shi lana sirraka bayyana mana sirrinka faƙala sai yake cewa ana yambu'ul ajaibi fi hitiyali zu maratibi yake cewa ana fil haqi sanamun ana fil batil garibu ana iskandaru dari fi biladi fi biladi saribu aqtadi fi dari qisisan wa fil masjid rahibu yace ana ni yambu'ul ajaibi ne mabubbuga abun mamaki fi hitiyali cikin dubara ta da wayo na zumaratib ma'abucin martaba martaba ne a dubara da wayo na hau mataki mataki ana fil haƙi sanamun ni a cikin sha'anin gaskiya tozo ne na kai ƙololuwa ƙarshe amma ana fil baɗil garibu kuma a cikin ƙarya ni na kasance mai kushe kara ne ƙasa ne ana iskandaru dari iskandariya ita ce garinmu fi biladillahi saribun kuma saribun ni mai yawo ne mai tahiya ne fi biladillahi cikin ƙasashen Allah iskandariya ce abul fatahil iskandari ne na garin iskandariya ne amma a cikin dazuzzuka nake yawo ba ban zamana a gida ba aktadi fi dare ina sammako a cikin gida kasisan a matsayin malamin coci wa fil masjid rahibu a cikin masallaci kuma malami ne mai bauta ne nan gurin abin da yake kokarin karantar da mu shine butulani mazhabul aqa- abin nan mu'tazila wal qadariyya nuna mana akan wannan wasu abu daga cikin malamai magabata duk abin da suke yi cikin hikima cikin dubara suna kokarin tuso abu na da'awa abu na addini ta yadda zasu sa da'awarsa a ciki nan gurin akida ce karantar da mu ta mummun da ke nuna munin akida ta khawa- ta khawarij munin akida ta mu'tazila munin akida ta qadariyya wanda dukkan su a cikin littafin akwai ɗalibin muka gama wannan akwai ɗalibin al-Imam Ahmad bin Hanbal ɗalibin al'imamu ahmad bin hanbal yana da littafi na akida da yi bayanin wannan muggan mutane khawarij mu'tazila qadariyya zan mu karanta shi insha Allah zan mu ga duka maganganun wannan mahaukaci yadda yayi bayanin sa haka akida su take nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh akwai ɗan sanarwa kafin mu abin nan zan mu ce mu ma abul fatah kin mu nan garin Allah mu rasuwa jiya Malam Haru Allah mishi rasuwa jiya muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya mishi gafara. Allah ya ji kanshi da gafara Allah sa ya huta. Allah ya ba mu guzurin tarda shi. Kuma wannan yake nuna mana dukkan abin da mutum zai yi ya yi iya ƙoƙarin wannan shi ke zaburar da ni akan duka wasu abubuwa da kuzari na karatu saboda sanin cewa yau da gobe wata ran zaka tafi ka bar gurin. To ka yi ƙoƙarin ka bar alkhairi. In ka yi ƙoƙarin cewa ka yi tunanin cewa yau ko gobe ko baɗu ko baɗu wacce yanzu gashi ramadan bara da shi aka yi tafsiri gashi na bana ba za a yi da shi ba to kai ma haka wataran ni ma haka wataran to kenan lokacin da ya kamata mu iya kokarin mu ribaci lokacin mu kahin ya zo ya wuce ka yi iya kokari ka haɗa ɗan abin da zaka haɗa na alkhairi wanda in ka tafi ka bar shi ladan shi ya tarra ka shine kawai babban makasudi akan karatu da mai da hankali akan shi Allah maɗaukin sarki ya mishi gafara ya sa ya huta ba mu guzanin tarda su subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk